بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله من قبل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافيه اللهم ثبت جنالي واجر الحق على لساني واعوذ بك من ان اسلم او اسلم واعوذ بك من ان اغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake dawowa da mu ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratul ahzabi wanda a jiya mun kwana a ainihi wannan aya ta 67 68 a cikin wannan sura yau za mu tashi aya ta 69 kenan shine fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku da na yi imani la takunu kar ku zamo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku kasance kal ladina azaw Musa kamar waɗannan da suka cutar da annabi Musa ka san jiya ayoyin mu na jiya da muka karanta Allah madaukakin sarki ya yi magana ga masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa to kada ku kasance kamar mutanen annabi Musa yanda sun ka cutar da shi annabi Musa din shine kar ku zamo la takunu ku zamo kallazina azaw Musa kamar waɗanda suka suka cutar da Annabi Musa da suke cewa shi wato wai abin da yasa saboda shi manzo Annabi Musa mutum ne mai kunya haka to shine sai suna cewa a bai yin wanka tare da su saboda su abin da suke a gefe kawai kowa sai ya zo dunna suka yi wanka gaba ɗaya ko ina ko yaushe ba su da kunya ko kaɗan to shi kuma Annabi Musa ba haka bane ba bai tsayawa ya wanka a cikin jama'a to shine sai suna cewa ai abin da ya sa bai tsayawa ya yi wanka tare da suwa saboda yana da rashin lafiya ko na Allah ga fatar jikin shi ko kuma suna cewa a'a yana da gwaiwa ne ko kuma haka da suke kiro abubuwa da marasa kyawu suna jingina gaishe shi sa bai tsaya yana yi wanka tare da suwa to shine Allah yake cewa kar ku zama kamar wanda suka cuci da ne Musa fa barrahu Allah amma karshe Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi ya min ma qalu dangane da abin da sun ka faɗa din shine wa kana inda Allah wajiha haƙiƙa shi annabi Musa ya kasance a wajen Allah mutum ne mai alfarma ma'ana yana da kima da daraja a wajen Allah maɗaukin sarki saboda haka shi ne ake cewa shi annabi musa wato saboda mutum ne wanda yake mai tsananin kunya kwarai da gaske don haka shi irin wannan ɗabi'a da suke su banu isra'ila wadda ba ta dace ba za su zo a gefe wuri ɗaya kowa ya zo ya tsirara su zo su taimakon wanka da wuri ɗaya to shi kwa annabi musa bayan haka na sai dai koma can gehe shi shi kaɗai can yake tsawa ya wankan shi ba ya shiga cikinsu to shi ne sai aka ce a sai sun ka zo suna ta irin wannan maganganun nasu ɗin cewa ai abin da yasa ba ya yin wankan tare da su ba saboda yana da lura ne ta watan gwaiwa shi yasa ban yin wanka tare da su ba don kar su gani to shi ne wata rana ya zo wajen wanka can inda ya saba gehi haka ya cire kayan nashi ya aji bisa ga wani duci haka to shi ko da yake ubangiji madaukakin sarki yana so ya tabbatar musu da duk abin da suke tunani ga shi annabi Musa din ba haka nan bane sai dutsin ya rugo da gudu da kayan shi annabi Musa din bayan ya cire ya aji bisa gare shi sai yayi wajen su banu Isra'ila su kuma wadanda annan masu taruwa suna yin wanka su kuma nasu gihi ba sai dutse yayi na wajen su to shine shi annabi Musa ya do dutsin da gudu yana ce mashi saubi hajar saubi hajar yana cewa jira ya mashi tuwahi to shine aka ce sai da dutsin ya zo daidai inda su banu Isra'ila din sannan sai ya tsaya to dama abinda Allah ya yi haka nan don su ga fatar jikin annabi Musa su tabbatar da lahiya da yake ba ya da wata lalura kawai shi saboda dai kunya da ma ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai ta mutanen kirki shine addalilin kawai abin shiga yana zuwa cikin su yana yin wanka to shine wanda ƙarshe sannan dutsen ya tsaya sannan ya ɗauki kayan nashi bayan amma ya zo sun tabbatar da lalle annabi Musa lahiya da yake to sai ya karbi ya ɗauki tuwayin shi wanda ake cewa har sai da watan ya sa sanda sai ya bugi shi dutsen din wanda an ce akwai alamun bugu ya kai kusan guda bakwai ko guda shidda mai ma'ana alama bugun da ya mai shi dutsen da sanda din shi ne Musa din wannan haka Imam al-Bukhari ya ruwaita da sauran malaman tafsiri sun kawo haka din cewa wannan shine maganar da Allah yake yi cewa kada ku zamo kamar mutane annabi Musa to ma'ana wagga cutarwa din na kirkirin ƙarya su jingina gare shi na wani ciwo na wata rashin lafiya to shine Allah yake magana gare su cewa sun yi haka amma fa barra'ahu Allah Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi ya mimma karu dangane da wannan maganganun sun ka faɗa da wannan ba daidai ba wa kana inda Allah wajiha kuma ya kasance mai alfarma ne a wajen Allah saboda haka kaga kina ne Musa yana da alfarma a wajen Allah madaukakin sarki kaga she wato wanda yana da gaskiya abinda wasu ke cewa to ai kaga annabi Musa ma Allah ya tabbatar da mutum ne mai alfarma a wajen Allah to tunda ko mai alfarma ne shi a wajen Allah ashe balle kenan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga shi fiyaka ke don haka kenan suke cewa ashe kaga babu laifi idan mutum zai yi don yayi addu'a ya ce don alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kaza to ai annabi yana da alfarma wanda Allah zai iya bashi saboda shi wanda kuma wannan an riga dai an sani malaman musulunci sun san da harka na bayan na harkar tawassuli wanda su yi maganganu da yawa ƙwarai da gaske a kai za ka ga irin yadda malamai sun kai maganganu sosai da gaske game da tabbatar da ainihin cewa shi halaccin yin tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin rayuwar shi da ma bayan wafatin shi ba ma shi kadai ba har da ma sauran mutanen kirki mutanen Allah mutanen ƙwarai da in ka diba cikin littattafai za ka samu irin yadda malamai suka cikin bayanai akan wannan abubuwan za ka ga su Usman dan Fodo su har da sauran su abdulkadir jilani da sauransu duk suna yin tawassuli da suwa na na nema don alfarma su Allah ya masu karaɗi saboda haka wannan ba wai wani abu ne wanda yake za mu tsaya majalin fashi gare shi ba magana ta tawassuli karatu ne wanda yake tabbatacce kuma karatu ne mai yawa manzo Allah sallama da kanshi ma ya tawassuli din annabi Adam da kanshi ya tawassuli sannan sauran malamai magabata na kwarukan su sun yi tawassuli kuma Allah madaukakin sarki kuma ya karbi abin da addu'a ta su kuma ai kaga an sani akwai barakar duniya dai akwai akwai tausuli cikin ta ko mutum da kaga yanzu ina ganin idan mutum yana son zai nemi wani aiki misali na gwamnati ban tunanin direct yana iya zuwa ya same shi take sai ya bi ta hanyar wani babba sai ka samu ya bi hannun wani ofisa wanda za a zai zo wanda shine ta shiga saboda in ba bi ta hannun wani ba to bai samu saboda an rage ayan yawa sai na kusa gare su ne su manyan ɗaya suke samu ɗin to kaga an san da wannan kuma ba wannan ba an sani mutum yanzu za ka ga ka aikata wani abin da ba daidai ba sai ga mutum ko da dattijo ne shi ya tsuha tsoho ne amma sai ka ji an ce ai in ba don dan ɗane wane ba ai da an bai kaza kaga saboda alfarma min kenan saboda alfarma dan ɗane kenan kaga duniya ma ana waɗannan ɗin kuma sai ka ga mutum ya yi laifi mai girma ko ga hukuma ne saboda yana babba ko kuma yana ɗan wani babba sai ka ga irin hukuncin da za a ma yan talaka ne shi ba za a ga shi ba saboda mi saboda alfarma tai ko kuma saboda alfarmat wato shi a uba ne tun da yanzu ai kaga za a ga ko irin bisa hanya mutane su suna tafiya ma'aikata su tabi su ga hanya da sauransu kaga sai wani bai tauga ko na kallo za a ba shi wuce shi kenan ko saboda alfarma sai yawa to saboda haka duniya ma an san da alfarma tana aiki wuri to saboda haka kuma ubangiji madaukakin sarki ya ya saboda haka ya ma manzo Allah shi ma alfarma wanda shi yasa alfarma nan kaga ko alahira an ka zo za a ci wannan alfarma din ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi ya alfarma ta ne za a zo duk abin da za a yi na neman ceto da za a yi kuma Allah ya bashi da duk abin da za su faru za su faru duka saboda alfarma za a yanzu a samu wannan saboda ka wannan abu ne wanda yake tabbatacce annabi Musa ma Allah ya tabbatar da cewa shi mai alfarma ne a wajen Allah wa kana inda Allah wajiha mai alfarma ne a wajen Allah to shine aka ce wani ma wani ma uzi bihi nabiyyu na sallama shine mai jalalin yake cewa yana daga cikin abun da watan an ka cutar da manzo Allah sallama da shiya wato wata rana annahu qasama qisman wata rana yayi rahu an ce wani zinari ne wanda sai dina Ali ya aika kuma da manzo Allah sallama da shiya to zinari yana da yawa sosai to shine sai manzo Allah ya rarraba shine qasama qisman fa qala rajulun hadhihi qismatun ma urida biha wajhul lahi to shine a aka samu wani mutum ana cewa sunan shi zuluk wa isra at-tanimi wato shine sai ko da manzo sallallahu alaihi rabon to akwai waɗanda ya babba hakan ga da yawa wasu kuma sai ma ba a ba su ba to shi kuma Allah kaga matsayi ne mu cikakken mai adalci duk abin da za a yi sai an samu akwai dalilin da sa sai zai shi to sai shi wanga zuwa koyi siradin mara mutunci shi kuma sai miƙe kamar wata ruwa ma duk cikin sayin bukhari duk da ya zo hadisar da hanyoyi da yawa da sayin ko musulun da sauran malaman da tafi hadisi duka ya zo wanda yake cewa shine ya kawo shi a takaice wanda yake cewa fa aqbala rajulun ga'irul ainaini yake cewa na tubul jabini kafful lihiyati wata ruwa kuma yake cewa mushammarul izari wani mutum ne wanda yake mai kwarmi ido mai tudun goshi sannan yake cewa mai kamrin gemi haka sannan kuma ya wajen ɗaura wannan gyautar nasu zanen nashi misali kuma ya ɗage shi sama haka kuma daidai kwamri ne misali to shi ne kawai sai ya zo ki shama zala waye adalci wan galabar ba a yi rabu na don Allah ba sale ya zubin layi wai ma zala ki gama haka wai hali yake sabatun ma'uri da biha wajen hulali ba a yi ba a nuhi Allah wani wannan rabu ba wai ma zala bai adalci ba to shi ne sai manzo Allah sama ya fusata kwarai da gaske nan ne inda yake magana cewa yake cewa to yanzu in ban yi adalci ba a duk duniya yanzu gaba ɗaya zai yi adalci to kaga ai ba kalmar cutarwa ba ce a ce kamar irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa adalci sama da ƙasa a ce wai shi zai yi abu wai kuma wani a ce wai bai yi adalci wai ya adalci kaga ai shi ko duk wanda an mutum mai gaskiya ya san yayi abu tsakani ne da Allah amma haka kawai sai a juya abun a kawo wata magana banza ciki a sanya wannan abin ba karamin ciwo yake da shi to idi ne aka manzo Allah sallama to shine sai manzo Allah to nan ne inda sahabbai sun ka fahimci lalle wannan lamari kawai wato ya baci sahabbai ka san ba su su ga manzo Allah da shi ya baci nan take wani daga cikin sahabbai wasu na ci sai da Umar ne wasu na ci kuma Khalid bin Walid ne yace manzo Allah ka bani dama ka bari in sari da kai mutun nan saboda ya bata ma annabi ya za a yi annabi ya rahu ya ci wani abu annabi ya ajici ba to shine mazalaci a da'ahu fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamahu ma asyamihim yaqra'una alqur'ana wa la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din muruq as-sahabi ko kuma kamar muruq as-saham min ar-rabiyati wa la in adrakatuhum la aqtulannahu qatl adi yace ka kyale shi wannan mutumin da kake gani cikin tsatsun zuri'a ce akwai wasu mutane da za a yi nan gaba wanda ya haƙiru a rukun salatu ma salatin ɗayan ku ya ga sallar su har sai ya rin sai ya ji ba bai iya ba iyaka kenan wai ma'ana saboda kokarin watan gwadin gwanin ta cikin sallar din har sai ka yi na sallar ka in ka ga ta su shine ya haƙiru a rukun salatu ma salatin wasu ya mahu ba su ya mihim azumin su ma in ka gana su sai ka yi da laka kawai baka iya ba sannan ya ɗarɓu da ƙur'ani ce kuma suna karatun ƙur'ani sosai da gaske zaka ji in ka ji karatun Qur'anin ya haɗu sosai da gaske amma sai dai wala yajazu hana jirhum ko makoshin su ba ya ƙetarewa balle kai ga zuciyar su shine yake cewa inda zan yi zamani da su wala in adrakatuhum la aqtulannahum qatl adin inda zan yi zamani da waɗannan mutanen jama'a Allah shi zuri'a wannan zulku Isra'ila yace da zan yi zamani da su ba yace da na musu irin kisan da Allah ya wa adawa da irin ne zan musu inda zai zamani da su kaga ba zamanin su da aiwa kenan wannan ma kaga yana cikin labarin gaiba na manzo Allah ko yana ciki tunda kaga ba ai bane fa yake bada labarin za'i kuma hadisi tun malaman hadisi sun rawaito bukhari muslim tirmidhi wani kowa hasu imamu ahmad a cikin musnad sun rawaito shi kaga iyaka kenan saboda haka ya tabbatar da cewa to wannan cikin zuri'a ta yi wanga mutumin ga abin da zai faruwa kaga dada sai dai aka kalli abubuwa da daga sunan dada sai dai Allah ya gyara kawai Allah ya kare kare mu saboda haka kaga manzo Allah ya bada labarin wannan gaiba kaga shi yasa dole ba ana samu wasu ta faɗa mai san gaiba ko yawwa saboda mazala ya bayani a saboda haka shi yasa sai zan a wannan shine shi a imam a suyuti sai kawo misali da shiya yace sun cutar da mazala da irin wannan abun shi wannan zurko ya sirri sunan shi kenan amma na ba kawo shi ba amma dai can ka duba cikin littafin hadisin sun kawo shi da ruwa da yawa sosai da gaske kware kuma to shine sai manzo Allah ya ce saboda haka su waɗanda ne ba da na yara wannan ai waɗanda ka gana ba da yawa wasu yace ai inna ma ata'allafuhum ai abin da yasa su raunin imani gare su lallashin su ne da kai shi yasa ne ba su da yawa ka san akwai wanda shi ba ya samu wani abu to lalle a same shi cikin addini na daga nan gara ko gaba gaba yawa to shi ya ce saboda haka lallashin su ne yake yi ai saboda tun da su suna da iman nasu ya ɗaya ƙasa da haka ana lallashin su ne don ɗai watan a a a su su zauna cikin musuluncin da ya cikin kace shi yasa ya ba su wasu kuma waɗanda bai ba su kuma saboda ganin aika masu in cikin gida ne kasan da yawa na bayana kama waɗanda kai saboda kusancin ka sai ma a kyale ka koma magana ba a ce ba ma ce mashi komi ba a ce maka to wai abin da ake nufi wasu saboda kusancin ka da abin da shine mana sai dai ka ga wani wanda an da gehi can sai a zo a sai a mai wani abu daban eh to irin haka nan ne maza sallama ya sai zama to shi kuma sai wannan zulku ya sirrin yayi wannan abubuwan na rashin kunya ga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam to shine kaga an cutar da manzo Allah kenan to shine Allah yake kira ga cewa mu menene kasu yadda su cutar da manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam kuma ko sai gashi wannan zulku ya sirrin kuma duk abun sun ga tafa ba ga sunan da dai ana tafama Allah ya sauke to shine Allah madaukakin sarki shi gwada cewa
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
آه الله مدوكين سركي a ya ci gaba da cewa ya ayyu halladina amanu kaga ko cikin sura ga mance ya ayyu halladina amanu din ga da yawa sosai to shi yasa malaka suka ce ya kai so 80 kusan da tara ya ayyu halladina amanu a cikin alqur'ani saboda dadin shi da kuma muhimmanci ne eh shi suke cewa ya ayyu halladina kafaru shi kuma so guda ɗaya aka wadi shi alqur'ani gaba daya to shine ya ayyu halladina amanu Allah ce ya ku masu imani a ittaqullaha ku ji tsoron Allah wannan imani da an riga da an sa wannan imani dama a san imani an tumi da billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadri khairihi wa sharrihi kullu fi umurihi to shine mana imani da Allah da manzon Allah da kuma manzannin shi da tashi alkiyama da imani da kaddara da ta alkhairi da ma ta sharri duka mutum ya tarbi wajen Allah ne wannan shine imani shine yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadidan ku faɗi magana magana ta daidai magana wadda ta dace magana wadda wato za ta jawo da Allah shi ne kawalan sajidan magana ta daidai in kuna faɗin maganganu masu kyau wanda sun ka dace yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara ayyukanku gaba ɗaya za su yi kyau kuma wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku dukkan zunubanku baki ɗaya kuma mai yadi Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama faqad faza fawzan azima hakika ya samu rabo kuma rabo mai girman gaske shine na lagayatul maqlubihi ya samu kololo abin da yake nema da yake so duka zai same shi duk wanda watan ya bi Allah da maza Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shi ne a faƙulu ƙaunar sadidan aka ce Allah ya ce a faɗi magana mai kyau shine duk wata magana wadda za ta jawo ma samun yadda Allah kuma ka bar duk abin da bai gano ka ba to shi ake nufi kasan ma ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyan musulunci mutum ko can duk abin da bai gano shi ba kai sa kai ne gare shi to yanzu ma abin da yake wahala mutane an nan mutum shiga abin da bai gano shi ba za a ga mutum abin da bai shahe shi ba bai da alaƙa da shi amma sai ya tuwa sa kai ne ya sa baki kashi suka yi kodin abubuwan sun bi sun lalace an samu matsaloli to shi ne ma'anan nan ƙaunar wa ƙulu ƙaunar sadida duk abin da bai shahe ka ba wanda ba laka bane ba layin ka bane ba ruwan ka da wani layi amma yanzu sai ga mutum shi ka ƙoƙarin ma binciken abin da wani yake ciki ne yanzu kana ɗaya ganin wani yana kudubar gwamnati yana harkoki ne kawai ƙoƙarin zaka sai ka sa ido ka gano wai mina da yake ciki ba ya haka na bai dace ba in dai ba shi mutum ya neme ka cikin lamarin ba ya saka ka wato ba a son mutum ya kawo wannan karan bani ciki in dai mutum shi ya neme ka to kaga ya bari ki ne yana so kai ma ka san abin da ake ciki ake ciki amma in ba shi ya neme ka ba ka kawai dole sai ka sa ido ka kalli menene abin da mutum yake ciki wani irin hali yake ciki menene la'alla sai ka isko wani cikin gida ne ne wa amma kana sa mai ido ka gani ya halin cikin gida ne ka da shi da hali ne ina ruwa ka da wannan ba naka bane da shi da aboki ne kana ɗaya za ka ɗan kalli ɗan wani abu sai ka tasa ido sai ka gano wani abu shi ma wanda tsakanin su misali wannan ko kuma ta harkokin kasuwa ta ko wani abu daban wannan ba ba ba ba shi bane shine wani ba Allah Allah sarki wannan shewa Ali Harazmi a Kano yake cewa don haka yace yanzu sai kaga ka to ka ga mai bisa haya da mutum kun gaisa da shi ya sai ka jera ta maka waya iyali to ina ruwan da iyalinka annabi ya kada kun da gaisa ina ruwan da tambaya wani abu ya gida ya iyali ya mutane gida ya kaza eh ko kuma an ba haihuwa sai ka ciye masu diki to ina ruwa da masu diki saboda wai shi abin da ya gani yana cikin abin da bai gano shi ba me kai shi tambayar su saboda kai daga cikin min husul islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana ganin yana cikin abin da bai gano shi me zai sa shi yana sa baki ne ga wani lamari iyaka dai ku gaisa dai an la ya la ya la shikenan yace ko kuma sai ka tambaye mutum wai wani wuri da anan ne yace ina ruwan ka ne la ko kuma da ina aiki yace duk wannan ba layin ka bane ba ruwanka yace kawai dai kun dai haɗu kun gaisa da shi shikenan kurum to kaga wannan bayan Allah ka suke to shine nan wa qulu qawlan sadidan cewa a faɗi magana da ta daidai magana mai kyau wato shine duk abin da bai shahe ka ba wanda ba layin ka bane ba ruwanka kawai kuma inda ana zanna hakan ga ina ganin yana da wahala ka ji an samu sabani haka nan inda kowa zai tsaya ga lamari ne kurum sai an gayyato su ga wasan ne shiga to ina ganin aikin Allah ɗaya wannan an ka baka dama an gane shi aikin Allah wannan shi daban ne shi in ka isko ana yi ko ba a ce ta hoye da kai da kai ba inda aikin Allah kawai zo kai ma aikin amma dai lamarin na mutum shi na kashin kai ne kurum shi ake magana amma aikin Allah wannan ko dan gari ne kai ko ba dan garin bane ko wane ne kai ne kai isko ana yi to kai ma kai ka shiga ciki shi kenan duk abin da za a samu na lada ko ba a gayyato ka ba wannan dama ai Allah ya gayyace ka kusan ko yawa saboda haka ko da su mutanen masu yin su gayyato ka ba shi Allah da ake yin don shi din ya gayyace ka saboda haka kawai sai ka shiga ai da kai kawai to shine Allah yake cewa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum zai gyara dukkanin ayyukan ku wato shine duk ayyukan da mutane suka aikata kyakkyawa duk ayyukan da suke aikatawa Allah zai gyara su sai a sa a dace sai zama duk ayyukan da za ka yi za ka yi na daidai waɗanda Allah madaukin sarki watan yake so yake bukata yusilahu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum aka ce kuma yusilahu lakum a'malakum din ma'ana shine zai karbi ayyukan da kun kai karba sannan wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku baki daya wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama faqad faza fawzan azima hakika ya samu rabo da mai girma wanda irin wa man yuti Allah wa rasulahu da sauransu duk suna daga cikin ayoyin da kaji maka magana cewa duk wanda zai kokarin cewa shi dole dole sai ya raba Allah da shi da manzo Allah sallama aiki ya same shi ba dan karami ba tunda shi dai kai da ka gane su baka ga Allah da shi da manzo Allah ne ba shi yasa sai ka ji an ce almajiri ce a bashi sarka saboda Allah da annabi ka a bashi saboda ya hada Allah da annabi shi Allah shi kadai ke ba a shi da fanni to kuma kaga misali in ka diba alqur'ani irin inda zaka ta ganin ayoyi ya ayyul ladina amanu wa diqul wa diqur rasula eh wala sallallahu anhu irin ya ayyul ladina amanu atiqul laha wa rasulahu wani wuri kuma mai bi rasula faqad ata Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah gashi na mai bi Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa mai bi Allah wa rasulahu duk dai gashi na fa'ula kama alladhina amana Allah alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa duk dai gashi na da cikin Qur'ani misali ko ina to kaga in mutum aiki ne zai sai dai in bi zai ku kyau daga ayyuku sun da shi Allah dai ya hada kuma in ka duba sai ka kalla irin yadda Allah ya tsara abubuwan wato sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu atiqu Allah waɗi'un rasula wala tawallau anhu sai ce ku bi Allah masu imani ku bi maza sallama wala tawallau anhu kar ku juya mashi baya sai malamai suke cewa kaga in ka diba ma dalili guda Allah ya kawo bai ce wala tawallau anhu ma ba kaga kamata tun da kai ayyada tun da zai ba kana so a raba Allah da annabi an ka ce ya yi razana adi wallahi wa adi rasula kamata ya ce wala tawallau anhu ma a wuri ne shi ko to sai Allah ce wala tawallau anhu kar ku juya mashi baya to shi wa kenan tunda suna biyu aka wadi sunan Allah da na manzo Allah to sunan wa kenan ke da turi kaga kenan saboda haka kaga ba karawa Allah annabi ko saboda haka tare suke shi yasa kaga duk irin waɗannan kuma yanzu ai kana gani misali sai kaga aiki sai manzo sallama ya aikata wani aiki sai kawai Allah ce shi ne ba manzo Allah ne ba ko tunda duka sunan nasa alqur'ani kuma kuma tare da mu lalle mu bisa ga yaqinin mu da abin da muke da shi ya shi manzo sallama ba Allah bane shi dai shugaban bayan Allah ne shi kawai saboda haka shi yasa tun da alkurani Allah ya tabbatar da shi manzo Allah bawa ne na Allah in ma kana bidda can tagariyar bawa din to shine na gaskiya don shi bawan da kaji Allah na faɗin sunan manzo Allah shi ba irin da kowa na gaba gari bane an gane shi na shi bawan na daban ne ko kamar inda yake cewa tabarakal ladina zal furqana ala abdihi ya yakuna al kaga ba irin ba da kowa da kowa tunda kai ba sauka ma da Qur'ani ba ko irin subhanallazi asra bi abdihi layla min al kaga shi ma can kai ma ba Isra'ila da kai ba yawwa sannan irin su inda hulan ma kama abdullahi ya da uhu din da sauransu kaga duk da manzo Allah yake kaga amma wanga abdu din da girmamawa ne da mutunta to shi babba ne da bawan Allah amma sai manzo Allah ya abu sai kawai Allah ce shi ne to yanzu ka duba ga irin sanda aka yakin badar sai manzo Allah sallama sai da kasa sai wa amma kafirai ko ko da watsa sai gashi sai kawo Allah madauki zaki cewa ai wa ma ramaita idra maita walakin Allah harama ai manzo Allah ba kai ne kai jiwa ba Allah ne ya yi ta kaga kuma manzo Allah shi ya go amma sai Allah ce ba kai bane shi Allah madauki sarki shine wannan jiwa din to yanzu wanda zai aiki ma sai Allah ce shi ne kuma shi kai kore sai karaba da lagun ka albaji ya ce don Allah da annabi kai ya hada Allah da to ka gani banda kuma kamar irin kaga irin wajen mubaya'a bai atul ridwan da aka yi ko kaga shi ma sahabbai maza da suka mubaya'a kowa yana haza hannun shi ne yana kawo hannun shi ne ga manzo Allah amma me yake faruwa sai Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihi kar Allah ce yadullahi ai hannun Allah ne bisa ga hannunsu kuma hannun maza ne kaga shi yasa in kace zaka rawa Allah da annabi ba karamin aiki bane gaskiya saboda haka ubangiji madaukakin sarki yanda yake babban ba shi ne ba ka iya ganewa shi sa da kashi manzo Allah yana faɗa cewa li waqatun ma Allah la yasuni fihi malakun wala wala nabiyyun mursal la yasuni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yace ni tsakanin da da ubangiji madaukakin sarki akwai wasu abubuwa da tsakanin mu wanda duk wani mala'ika ko ni kusanci ne da Allah bai san abin da muke ci da Allah da ubangiji ba yace duk kusancin wani manzo shi ma bai san halin da muke ci da ubangiji ba to kaga ina ganin zaka ta sai kaga garin halawa shi saboda haka kaga kuma irin su hadisin ba makana hijratu ila Allah wa rasulihi duk sai an goge su ko in dai duk abin da za a yi don a samu lada saboda Allah da Annabi ba a yi ne to su ma sai sahabbai da suka tafi hijira zuwa Madina su ma duk don su samu lada ne sun kai saboda Allah sun kai tayi kuma duk Annabi ya tabbatar da yace wanda dai hijirta shi take zuwa ga Allah da Annabi to tana nan ga Allah da Annabi shikenan to saboda haka dai irin wannan ne ayu sunan da yawa ga Qur'ani da Allah yake cewa duk wanda ya bi Allah da manzo Allah watan ga matsayin shi kuma kaga duk wanda yake ya bi Allah da manzo sallama kamar da wacan aya ta dazu cewa mai tsayin lawa rasula haula kama allazina amalla Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa to kaga kenan fa karfa da fadlan azima duk inda an ce kana tare da manyan manyan mutane na Allah wanda suke manyan shugabanni masu daraja wajen Allah to ai aka samu rabo kenan shi yasa kaji Allah ya ce fawzan aziman rabo kuma mai girma ba kaga watan duk abinda ubangiji madaukakin sarki ya ambata ko da siga ya kawo shi ma ta karantawa wannan abu yana da girma wajen Allah ne tun da misali ina yawan bada misalin cewa kaga ai kalmar ilimi nan kaɗan Allah ce shi Allah karanta shi ya ce wa ma'auci tun min ilimi illa kalila kuma kowane ilimin wanda shi Allah ya kiri duka kakka ce banda kala kaza duk da su ake kowane misali ilimi na addinin musulunci na ciki ka ɗauko ilimi wannan ne na zamani da aka yayi misali shi ma duk yana ciki duk kalar department din zaka karatu da abin da zaka yi duk ya shiga cikin nan shi ma amma ka ga duk da haka nan Allah ya ci dan citu ne kuma yanzu sai ka ga misali in ka aji ma ka aji yanzu misali ka ilimi na addini sai ka isko tare da tafai ko ina sun cika malami ya cika daki ne ko ina da tafai kuma duk ilimi ne sa ka wani abuwa kuma Allah ya ce duk dan kadan ne wa wannan tara ban kai kan gani ka sai kai abin kawai yayawa amma shi Allah ya ce dan kadan ne to in ka dawo kuma har yanzu ka aji wannan ma sai ka dawo ga mana a zamanance wanda aka magana misali yanzu duk wa ilimin ne ka kawo mana duk abubuwan da ke kawo mana halin da ake yanzu misali kirik duk abubuwa yanzu ka yi ga harkokin wayoyi da sauransu yanzu ka ga irin abubuwa da aka yi sai a zo a yi karatu a yi rekodin ga wayoyi misali shi wannan abin ko shekara ɗari nawa za a yi yana nan in ka kamo shi kamar yanzu da aka yi na shi kenan wai ko da baka nan aka yi shi kenan lahaba sai ka ji abin ka sauki duk ilimi ne ya kawo wannan abu ka yi magana da mutum yanzu daga nan yana wata ƙasa can ku yi magana duk ilimi ya kawo su wannan gaba yanzu kalima a gari in gada ne kame wannan gaba ai ba su yadda a ce za ka rika daman gaba kullum ba ke so shi ke na wai wai amma an kai magana can za a ce ka ko ina wani wuri to kaga mutum bai yadda hankali bai dauka da sauransu duk ilimi ne kuma kawo aka wannan abubuwan to daɗa in ka shiga su su kansu masu karatun da zurfi ma su za su tabbatar ma da haka nan yanzu misali sai a ɗauki kamar layin likitanci misali ko sai ka isko mutum ya ta yi ya yi digiri ne kila ya yi daftarin ya yi masa ɗin shi ya daftarin ya zama daftarin komi amma kuma kila ka bincika kila abu guda ne ka karatu kila ko haure ne ka karatu ko kuma kunne ko wani abu da misali ko duk karatun nashi ne tsaya ga abu guda ne cikin to kaga ma utu min ilmin illa qalilan nan dai tana nan to amma kaga shi kuma ilimin har yanzu kuma an kasa kure shi kuma wai har yanzu an kasa kaiwa kashi ne kuma sabbin abubuwa aka ta yi wa sabbi waɗanda ba a san da su ba yanzu ka diba ga misali sai a ce mutum bai da lafiya amma an ga dama a zo a heɗe shi gaba ɗaya kashin nashi a cirke shi a yabo wani wuri a yi da shi da komi ba Allah dudi ba hali ka gani kwakwalon mutum kan sai a buɗe ta ita ma a buɗe kan mutum a yi duk abin da za a yi to duk kaga misali duk irin waɗannan abuwa duk ilimi ne kawo su ma amma Allah ce kuma duk ɗan kaɗan da ne ilimi na famu kuma gashi an kasa ƙure shi har yanzu to shi yasa ka ga duk abin da ka ji Allah ya jinjina shi duk abin da ka ji Allah ya jinjina wani abu ya ce mashi mai girma ne to ba haka ƙaramin bane to ko ɗan kaɗan da Allah ce ba ɗan kaɗan an kasa gane iyaka ta yanzu ko ilimin ko amma wasu mai illa illa an kasa gano iyaka ta yanzu su kansu masu kere-kere da sauran abubuwa na fasaha hakan kullum sabo wata fasaha suka ƙara samu haɗin kaga su ma ci gaba kai sai kenan to kaga wato to balle abin da Allah ya ce mai girma kaga nan da Allah ya ce fa karfa zafazan azima duk wanda ya bi Allah da manzo Allah ba karamin rabo ya samu ba to wannan wato rabo yana da girma kwarai da gaske to shine Allah yake cewa
إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa inna aradnal amanata yace mu mun bijiro da amana ala samawati ga samai da duk abin da a cikin su wal ardi haka nan da kasai su ma wal jibali da duwatsuna Allah ce duk mun bijiro musu da ita amana da mun kawo musu ita mun basu amma fa abaina an yahmilnaha sun kaki su dauki su din wa ashfaqna minha sun kaji tsoron ita amana na daukar nan tata shine wa ashfaqna minha wa hamala hal insanu amma mutum dan adam shi sai ya dauka Allah ce innahu kana haqiqa shi dan adam ya kasance zaluman mai zalunta kai ne wato shine da dauka maka wannan amana din jahulan kuma lalle mutum ne wanda yake bai san mujahilci bai san amana wacce take shi yasa dake ta a to ana in kaga Allah madaukin sarki ya magana cewa inna aradna amanata mu mun ka ainihin watan mun bijiro da amana ga sammai da kasai to malamai sun magana cewa to wai menene amanar ga wasu sun ka ce abinda amanar nan sallolin da ake yi na ibada su ne wasu sun ka ce ba salloli ɗaya ba duk wani aiki wanda za ka aikatawa sai dai Allah ya baka lada gare shi kuma da duk wani aiki wanda in ka aikata shi kuma zunubi za a baka za a ma hukunci kai ne shi ake ce wannan amana ɗin don haka wai sai ya zama da sammai da duk mala'ikun da ci da kowa Allah ya gabatar musu da ita cewa to ku zo yanzu zan dora muku ibada in kun ka aikata zan ba ku sakamakon gashi in kuma kun ka saba man kun ka yi kaza kuma ga irin azaba da tare na muku su kuma sun ga cewa kai wannan abu ya musu nauyi su dai gara a basu haka nan su yi ma Allah hidima da bauta kurin shikenan ko ba ba sakamakon gobe sun yarda su sun yarda da haka nan kawai kaga sun hawa kasu asiri kenan saboda haka suka ce watan a su sun yadda a basu haka ne za ka shi yasa malamai suke cewa watan shi abinda amana din nan wato shine dukkanin takalifi na shari'a wanda aka ce dole a yi abu kaza a bak kaza shi ake ce ma watan a ita amana din wasu kuma sun ka ce a'a amanan nan dai ita ce watan a rukunin addinin nan ga guda biyar tauhidi sallah azumi zakka hajji an ka ce su ne ake nufi da ita wannan amana din to shi ne Allah ya bijiran ba da su sauran halitta gaba ɗai ya ce gashi nan su ɗauka su sun ka ce a suka abu ya haikarin su lalle sun yadda dai Allah ya basu haka nan kawai su ban bautar da za su mai sun amma ƙarshe ko a wasu sakamakon wasu sun yadda ba ku to to shi ne aka ce wannan shi ne guda biyu wasu kuma sun ka ce a'a abubuwan nan dai da Allah ya ba mutane ajiya su ake nufi wato kamar idanuwa kamar kunnuwa kamar halishe misali kamar irin farjin mutum sai an ce su ake nufi da a wannan amanar da Allah ke nufi da haka shi yasa a can shi shawar na shi tafsir da yake magana cewa da haka shi yasa kaga Allah madaukin sarki da ya tashi wai don dai ka kiyaye ita amana saboda shi ƙara da ya dauka din bayan ya dauka to don ya kiyaye din sai Allah ya taimake shi wanda zai zai kiyaye ita wannan aje din an ka dauka cewa waɗanda abubuwan su ake nufi din ma'ana da amana sai aka ce shi yasa kaga wato sai Allah madaukin sarki da ya ma'idar mu to don ka kiyaye amana tun da ka riga ka dauki wannan amana din don shi annabi adam shi ne an ka wannan gabuwa da shi din an gane sai ya dauka din wanda malamai su sun ka ce shi yasa kuma wato bai wuce tsakanin da yin wanga abun dauka wanga amana da annabi adam yayi ba da kuma ce ya ce an kai tuni shi da aljanna bai wuce tsakanin sallah zuwa zuwa lasar ba tun an ka fara samu kaga tun an ka fara samu yawa to shine aka cewa sai Allah ya taimaki shi mutum din wai waye da an ka dauki fasala wanda sun kace kamar idanun mutum suna cikin amana ne don da ba ka san Allah ya faɗa cewa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai kana anhu mas'ula duka Allah zai tambaye mutane suwa to shine aka ce wai shi yasa sai Allah ya wa mutane marhi ga idanun nasu saboda tun da dai an sama sharɗi kayan ba za ka kalli abin da a haramun ba to sai an kawo mara hiwa ga fatat in ka ga haramun din za ka shirin gani sai ka rufe jet ka gama kan damar za ka ce wa Allah ai wato abin da ya sa idanun abu da ba za ka yi shi ya sa ka kalla ko to amma kamar shi saboda haka ba za ka iya fita ba sai an kamar yiwu da za ka rufe ba kuma harshen ka shi ma wai in ka jirya faɗin wata magana da ba daidai ba sai an kawo makulli shi ma haɓaka ta sama da ta ƙasa sai ka kulle shi ka gane don ka hulta wata abin da bai kamata ka faɗi ba ka ga duka da iya ko zai zuwa na kenan ko saboda ka an ka yi to lalle a shi ba wanda za a yi a tsallake kenan to shi ne ake cewa ka ga duka da waɗanda abubuwa su ne gaɓɓai waɗanda watan gaɓɓan da Allah ya ba mutum ajiya ɗin nan to su ne ake nufin cewa wannan amana din da Allah yake cewa mun bayar da ita wannan amana mun bijiro da ita gare su din to shine aka ce shi kuma farjin mutum sai Allah ya bayar sutura shi kuma wanda zaka san sutura kaga in ba kai sutura ba bayan da za a kai zina ka saba ma Allah sai in ka ce su kenan to duka dai haka dai malamai suke ta bayani game da ita wannan amana din menene abin da abin da yake din a sannan kuma sai aka ce bayan haka a su sammai da kasai din to da Allah ya bijiro musu da ita sun ka tambaya to wai yanzu shin ita wannan amana da an ka ba su dauka shin ya abin zai kasancewa to shine Allah ya gaya musu to in sun ka dauka in sun ka kiyaye sun ka yi aikin kwarai za a ba su lada in kuma sun ka saba za a rubuta musu zunubi sai sun ka ce to su yanzu sun nema sun yadda ga ubangiji ba za su iya daukar ta ba amma dai a bar su za su yi ibada din amma dai kowa ba sakamako din ba shi ne malamai sun ka to amma in ka ji wato da Allah ce su ɗauka din umarnin da an ka ba su ɗauka din ba na wajibi bane don inda na wajibi ne da dole su ɗauka din amma na ba su zaɓi saboda in suna bukata bismillah in kuma su da bukata kuma shi kina abari to yanzu ai ka duba gani ji malaiku malaiku irin ibada da suka yi ba su gajiya ba su bacci ba gajiya ba jin yunwa ba su kwana ba abin da suka yi sai ibada ko shi la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumuruna duk abin da su ba su a Allah ko kadan sai abin da Allah ya ce shi kadai zai amma kuma ka gani karshe ba aljanna za a so a taba su ma abubuwan jin dadin da za a ba mu saboda su amma hakan kuma kaga sun hakan su jigo tunda dai aljanna ta da su wake tunda kaga suna mana hidima cikin aljanna kaga da tare ake da su insha Allah saboda kaga kenan kaga duk ibada ta su kaga ba mu ibada su ba amma dai ga sakamakon da za a ba to shi yasa sai ya zama watan a sai ya zama shi dan adam sai ya dauki wannan kaga har duwatsu na su ma sun kaji ta musu nauyi ba su daya shi yasa kaje ce a wal jibala da duwatsu na su ma su ma an ba su umarnin cewa an ba su dama ga ta nan ita wannan amana su dauka amma duk da haka nan ina suka ce ko alama ba za su shi ne wal jibali da duwatsu na fa abai da suka ki an yi hamilna ha su dauki ita wannan amana na saboda ganin nauyinta don haka shine a saboda jin tsoro ba a shafakana sun ka ji tsoro min ha daga ita wato wannan amana ɗin don haka ƙarshe sai ga shi annabi adam ya ɗauka wanda ana cewa al'insanu mutum alamai suna cewa ma shi yasa shi mutum ai saboda yawan mantuwa ce shi yasa an ka sami suna al'insanu wai likasratin nisiyanihi saboda yawan mantuwa da gare shi yanzu ana yaɗo kuma yanzu ka daga misali an ka zo an ka haka shi annabi adam ko kaga an yi abada amara da komai sai gashi an ka ce kuma cikin dan takaitaccen lokaci tun daga nan sai gashi an ce can yanda Allah ce kar a ci duk da ke su malamai suna cewa ai wannan shi wani tsari ne na Allah wanda Allah har ya tsaro sai an yi haka din saboda haka tunda haka za a yi shi Allah ce ni ja'ilun fil ardi khalifatan zan sa khalifa na bayan kasa to kuma da an kalice annabi adam sai an kare shi aljanna to in an ka aje shi ta aljanna in ba a kawo wani dalili wanda zai sa a jido da shi nan ƙasa ba to ina magana in jami'in fiye da khalifatu take tun da ba can cikin aljanna za a yi halifa ba nan ƙasa ne aka so a shi ashe sai an kawo dalilin da zai zama sanadiyar da za a jido nan ƙasa ɗin kenan sannan a zama halifa da bayan ƙasa saboda haka shi yasa sai an ka kawo wannan ɗin cewa wato a a a shi annabi adam an ka ce wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin da karshe fa azallahu ash-shaytanu ba a kare kuma min ba kana fihi wa kun na habibu da zuwa kashi ba kashi kaga sai aka sauko da suwa nan kasa to don a zama halifan kenan wani malami ya ce to ai shi jidowar da an kai nan kasa wato ai abu guda ɗaya da ya faru cikin kasa din jidowar ta yi amfani ta yi daidai haka nan ya ce saboda wato tawar da aka yi na duniya ko da ba a haifowa ba sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace to ita tawar ta yi fa'ida ta yi girma kwarai da gaske saboda an haifa manzo Allah na kasa ne to saboda haka shi yasa a kaga aka ce saboda yawan mantuwa ta dan atta mutum shi yasa ake ce mishi al-insan da kalmar nisyanu ne likasarati nisyani to kaga shi yasa sai gashi an ce sai gashi yanzu shi annabi adamu din wato an yi an yi haka an yi wannan abun tare da shiya amma sai gashi nan take bai wuce tsakanin sallah azhar da asar sai gashi abun ya faru wannan imamu jahil daga cikin malaman tafsiri shine yake faɗa haka din a to shine sai Allah ya ce innahu kana zaluman lalle shi mutum mai zalunta ne mai zalunta kai ne ne da ya dauki ita abun da bai iya dauka din shine ma'anar zalunci jahula kuma sannan ya jahilci abun da ya dauka din wasu kuma sun kace jahulan din ne ma'ana ya jahilci kudura ta ubangiji madaukakin sarki a saboda haka wato shi ne aka ce kuma zai ɗauka ne fa'abin an yi muna wa mana insanu inna hu kana zaluman jahula suka ce kuma zai ɗauka duka annabi adam shi da zuri'a ce ga faɗi da su ake duka eh duka su ake nufin sun ka ɗauki ita wato wannan amana ɗin da Allah yake magana ɗin to kaga yanzu yana daga cikin amana wanda kowane bangare kaga na amana tsakanin da Allah kenan to kuma akwai amana ta tsakanin mutane da mutane su ma ko wanda ita ko yanzu ita ma zaɗa na cikin wani yayi na ta nadako wanda sai dai Allah ya sauke kawai tun da irin yadda yanzu zaka amince wa mutum ka yadda da shi 100% tsakani da Allah amma kawai a shi kokarin da yake ya za a cuce ka kaga wannan yana daga cikin watan amana din shi ko kuma an san alama ce ta munafunci ko idza tumina khana wanda duk za an ka amince mace da shi amana to kaga yana daga cikin watan alama ta mai haka nan munafiki ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaga jiya mun karanta wato a irin wannan munafiki ne yana hadarin shi da irin abin da ya faru to kaga kenan amma kuma sai gashi yanzu irin abin da yake gudana wato na amana yanzu ta riga ta yi karanci da ma an ce kashin duniya ko taka nan za a yi amma sai za ba amana sai ka isko yanzu duk yanda za ka yi da mutum ka bashi amana da sirrin ka da komi na shi ka bashi amma kawai shi kenan zai dawo daga baya sai ya zo ya shirya ma wani makicin da shi kenan kuma ya riga ya gane kuma ba za ka tsallake mai shi kenan saboda haka ko da mutum yanzu ya gaya maka wani labari na shi da sirri wanda bai son kowa ya sani ka zo ka taba da labari da shi ma yana daga cikin cewa mana wani ko mutum a mutunan ka ne kuna wasu mu'amala ya zo ya gaya maka wata magana ta sirri in dai ba ko can magana da ko can misali ba komai don kowa ya bane amma haka kawai zaka zo ka watsa ka ta faɗi wani ayi kaza kaza to shi ma duk yana daga cikin abin da yake na ci amana to da balle a ce an dauka maka wani abu ne na hannu shi yasa kaga amma manzo sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa amana ya fi kowa amana saboda sai sa kaga ko mutanen maka su ma gaba ɗaya kafirai ne ba su imani da shi ba amma sun yarda da cewa shi Muhammadu Aminu ne shi kaga babbar sunna tana daga ciki su bin amana su rike amana tun daga su lakabe shi ma Muhammadu Amin kafirai ne suke cewa shi su amintacce duk wanda bai yarda da dan ɗanai ba yana gurin ɗanai ya taɓa mai wani abu sai dai ya kawo manzo Allah jiya duk wani wanda bai yarda da ubanai ba yana gurin ubanai ya taɓa manzo Allah yake kawo ajiya kuma ƙarshe kaga manzo Allah ya gwada musu amana din ko tunda kaga zai hijira wani bai dace suka wasu ma manzo Allah illa su kashe shi ko wani abu daban amma ƙarshe zai hijira ya bagare na makka na makki na makka amma saboda amana tashi din sai da ya kira sayyidina Ali radiyallahu anhu yace yazo saboda haka mutanen nan sun bashi ajiya wai barin garin da zai fa kuma saboda su ne cuto su ne zai samu gaba yau garin kaga ina ganin in ba irin su manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ai ya samu guzuri ko yawa kaga ya samu guzuri da zai tafi amma kaga sai kira sayyidina Ali ya ce don haka ya zo ya ba su duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya ya ba su ya ce wani ganin nawa da ne ka ba shi magana wani ya ba su a musu kaga su manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa shi manzo Allah bai taba ci amana kowa ba eh saboda haka to kaga ita amana na gaskiya an kace zaka zuka ta karatu ne mai yawa ta yi zurhi yanzu kana iya tafowa tsakanin mutum da wannan ka isko kila yaro da ubangida na misali garbukin ka so su sai ka isko karshe ka yadda da yaron ka saka shi ka bashi komi da komi yana hannu ne kashi sai ka isko kuma zai kokarin cin amanar mutum ta yanda zai mai illa kame ya ahamo sai isko ya mai barna mai yawan gaske to kaga duk irin waɗannan suna gudana da yawa duk masu waɗannan abubuwan sun san haka tana gudana to kaga irin waɗannan abubuwan suna da yawa to muna fatan Allah ya ba mu ikon cika amana da farkashin manzo sallama to shine Allah yake cewa a inda kana zaluma jahula dai azuballah
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
a sai ubangiji madaukakin sarki ya ce to kuma duk wannan abuwa da an ka yi ya ce Allah ya sune liyo aziballahu almunafiqina don karshe Allah ya azabtar da munafikai aka ce wannan lamun lamul aqiba ce wasu rura ma'ana ta kashin kasan lamun din kala kala ne eh akwai lamul amri lamul aqiba wasu lamun suna nan da yawa to shine amma wannan wai karshen lamarin to shine liyo aziballahu don karshen abun in an ka kasa rike wannan amana din to sai Allah ya azabtar da almunafiqina wanda munafikai maza wal munafiqati da kuma munafiqai mata wal mushrikina da mushrikai maza kafirai wal mushrikati da mushrikai mata saboda haka al mudiina al amanata masu tozatar da amana din da wulakanta da ita wa yatuba Allahu ala al mu'minina kuma Allah ya karbi tuba ga mu'minai masu imani su kuma maza wal mu'minati da kuma masu imani mata shine al mu'addin al amanata masu bayar da amana din domin Allah ya watan ba su sakamako wa kana Allah ubangiji bai gushi ba gafuran mai gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahiman kuma bai jin kai ne bihim da su ba kaga na Allah ce dan ɗaya azabtar da munafikai ne kuma waɗanda an muminai ya ba su sakamako wato na abin da sun kai to kaga shine ubangiji madakin sarki ya ce ya kawo wannan da kuma sauran mushrikai su ma ya ce kuma zai karbi tuba ga muminai maza da muminai mata wai ma'ana ko wani ɗaya abin da sun ka aikata na ayyuka to Allah zai karbi tuba su in ma da sun ka yadda ne to za a yafe basu wa kana lawo ubangiji ya gushe kamar bayanin mana nan da cewa kana lawo kalmar kana wato mutum ga ƙa'idar larabci na san cewa aka ya zama kana kowane mutum yana ko larabci ko ta amma ka ga ga wajen magana ta ubangiji shi ba a cewa ya zama saboda in ka ji an cewa ne ya zama kaza can da ba haka na ɗaya ke ba misali in ka ji an ce a yanzu wani ya zama mai kuɗi can da bai da kuɗi ko yawwa in ka ji an ce kuma wani ya zama mai mulki can da bai da mulkin ne to kaga yanzu na misali in aka ce wa kana Allah gafuran Allah ya zama mai gafara to can da ba mai gafara bane sau da aka sai wanda suka ce a'a wa kana lahu ma'anata a wajen magana Allah shine bai gushi ba yana nan wanda yake cuncan daɗin yana nan mai gafara mai cuncan kucin rahimu kuma mai kai ne ga bayan shi to wannan shine kuma ƙarshen wannan sura ta suratul ahzabi wanda insha Allah za mu shiga farkon suratul saba
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير
wannan shine wannan sura kenan suratul saba wadda ita ma za a bada labarin ainihin kisan mutanen garin saba din sunan gari ne a cikin kasar yaman to shine za mu kai da kisa tasu dama kowace sura zaka ji ana bata suna ne da wani abu wanda aka ambato cikin ita wannan sura din to shine suratu saba kuma makiyatun an saukar da ita manzo Allah sallama yana garin Makka ma'ana kamin ya hijira ya kuma zuwa garin Madina malaman ulumul qur'ani suna magana game aka ce makiyya ne an madaniya din amma ga ita ce magana mafi rinjaye cewa kamin ayi hijira a tai Madina shi ake nufi da makiyya din madaniya kuma bayan an hijira wai ma'ana koda in dai mutum manzo Allah ya riga ya hijira ga lokacin to koda tahiya ta kama shi ya zo garin Makka sai an ka saukar da aya can garin makka din an ka saukar da sunan ta dai madaniya tunda an hijira ne kuma wanda an makiya din nan koda tunda kamar hijira dai ne to koda a ce da a ce tafiya ta kama zalla zo garin madina ko wani gari daban to tunda dai kamar hijira sunan ta dai makiya to shine makiyatun an saukar da manzo asama na garin makka sannan wahiya arba'un aw khamsun wa khamsuna ayatan tana da aya 54 ko kuma 55 bisa ga bambancin dai malaman kira'a ne saboda abin da saka ji an ce aya kaza ko aya kaza saboda su malaman kira wani sai ya yi aya inda shi wani baya wurin to shi yasa sai a sai a samu sabani din to shi ne Allah ya cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi lahu allazi lahu ma fis samawati ubangiji wannan wanda gare shi ne dukkanin sammai suke wa ma shi ne ma fis samawati duk abin da a cikin sammai wa ma fil ardi da ma duk abin da a cikin kasai mulkan wa khalqan ta wajen mulki da wajen halitta dun nashi ne sannan Allah ce wal hamdu fil akhirati godiya ta tabbata ga Allah fil akhirati a lahira wato shine aka ce watan a kamar wanda aka ta gode ma Allah nan duniya haka nan ko a lahira shi ma za a gode ma Allah aljanna su ne ga mu'minai kenan wa huwa hakimu shi Allah mai hikima ne a cikin dukkanin watan ayyukan shi wanda malamai suna cewa shi yasa ita godiyar nan dan da yawa kaga alqur'ani kalmar godiya din ta zo ayoyi birjid da aka ce za ta kanta zo yawa gare su to kuma an ka ware kuma sai ka isko akwai surori waɗanda Allah maɗauki sarki ya ware su waɗannan surorin daban wanda dukkan sun ka fara da alhamdu kaga kamar ga sura misali ko kaga wanda fara shi ya kana fara da bismillahir rahmanir rahim kaga alhamdulillah za fara ko alhamdulillah alladhi lahu ma bis samawati wa fil ardi kaga in ka diba can cikin suratul fatiha ko ita ma sura ce mai zaman kanta kaga ita ma da alhamdu ta fara alhamdulillahi rabbil alamin ko haka shi ma in ka ji bayanin suratul al'ami shi ma kaga shi ma da godiya ta fara shi ma alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda ko khalaqa as-samawati wal arda yake cewa waja'ala az-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna kaga ita ma ta fara da farkon kaga ga fatiha can ga kuma ita suratul al'ami kaga ta fara ita ma ta buɗa da alhamdulillahi ga suratul kafi ita ma ko alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja shi ma cikin suratul kafi kaga ita ma ta fara da wato ita alhamdulillah haka ga wannan sura din suratul saba ita ma ta fara da alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sannan shi ma can kaga in ka zo suratul fadil shi ma alhamdulillahi fadiris samawati shi ma kaga shi ma to shine zaka ji suran sun fara da godiya malamai suka ce kamar yadda mai tafsirin ruhul bayani da kuma shi ma shi wa cikin tafsiri suka ce to wato kaga nan wurin har a lahira kenan wato za a yi ma Allah an suka ce duk abin da ake aikata na ibada to da an ta yi lahira ya kare ba a kare yi sai abubuwa guda biyu sun ko lahira sai an ibada da su ba kila inda za a aikace cika cika ce wata su wale ga ila sa sun gagara ku saboda haka don haka sai suke cewa da haka abun nan abubuwan nan guda biyu su ne na farko shine watan godiya ga Allah Allah ya rasu ta Allah tun daga shi Allah ya ce walahul hamdu fil akhirati godiya ta tabbata gare shi a lahira za ta mai godiya shi Allah kaga ashe kenan Allah ya rasu ta Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ibada ce sun kace sannan sai kuma aure shi ma akwai aure cikin aljanna saboda haka sun kace wannan ga wani guda biyu su suna nan har aljanna har lahira sai an tiyan su da aure da kuma godiya ga Allah madaukakin sarki to kaga kaga wannan ne su ne to kuma a sannan bayan haka ake cewa kuma shi yasa kaga gashi kaga nan alhamdu kuma sai ya zama su kansu al'umma maza sallama sunan su alhammaduna haka yazo hadisi maza Allah ke cewa sunan su maza sallama alhammaduna wai ma'ana su ne masu yawan yin godiya ga Allah madaukakin sarki game da ga ga ilahi ila abinda abinda da suke abinda Allah yake masu shine alhammaduna kuma kaga shi manzo Allah su sunan annabi namu kuma Muhammadu ko Muhammadu ko Ahmadu ko Mahmudu duk kalmar ce da ta hamdu duk da kalmar godiya din kuma al'umma ce kaga hamadu ne din wai ma'ana shine kaga shi ma'ana muhammadu shine wai wanda muhammadu wanda yake abun yabo abun godiya misali wanda kowa sai ya gode mashi ahmadu wanda yake kowa godiya kuma to kaga shi yasa aka ce wai abun da yasa aka ce mai wanda kowa sai ya yabe shi an ga sai lahira saboda ceton da manzo Allah zai kowa sai ya gode manzo Allah saboda wannan ceton din zai to shi din saboda haka wato shi yasa ya zama kaga Allah yake cewa warawar hamdu fil akirati godiya ta tabbata ga Allah watan a ainihi a lahira to shine sai aka ce don hakan ga su mutane yan aljanna din za su yi godiya mutanen kirki wurare da yawan gaske kwarai da gaske na farko dai kaga an ce sadda za a zo in aka zo kaga Allah zai magana cewa wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kaga za a kirawo wato mushrikai kafirai kenan sai Allah ya ce su kauce su ba da wuri ma'ana za a raba kenan tsakanin musulmi da kafirai za a raba sai kowa a ware to bayan an ware su waɗanda an mumine masu imani to shine sai su ji daɗi suna godiya ga Allah da Allah ya bambanta su da su watan da da Allah ya bambanta su da su kafirai din kasancewa su an bambanta su da kafirai to shine za su yi godiya suna alhamdulillah alladhina jana min alqawmi zalimin eh alhamdulillah alladhina jana min alqawmi zalimin suna godiya ga Allah kaga godiya ta farko kenan wanda ta su gode ma Allah madaukakin sarki a nan din sannan kuma an ka ce da sadda su masu imani sun ka hawo bisa ga siradi sanda sun ka tsira daga siradi shi ma za su gode ma Allah madaukakin sarki a wannan lokacin za su yi godiya ga Allah cewa alhamdulillah allazi azhaba anna alhazana inna rabbana lagafurur shakur suna godiya ga Allah madaukakin sarki watan wanda ya tafiyar da bakin ciki ga mu to kaga watan godiya ta duki na wanda aka ce za a kaga dullahi ne za a subhanahu duniya da ta rabawa da an kai da mu'minai da masu da kafirai da kuma ta tsallake siradi da shi ma sannan da kuma sadda za a tsayawa shi ma a kofar aljanna shi ma za su yi alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya laula an hadana Allah shi ma kaga shi ma bayan sun tsaya gaban Allah madaukakin sarki za su yi watan godiya ga Allah madaukakin sarki sadda an ka tsaya ga ainihin ita kofar ta aljanna din a sannan kuma aka ce bayan haka na har yanzu da lokacin da sun ka shiga aljanna din kuma sadda malayaku za su tare su da ɗan yaransu masu musu hidima an gane da abubuwan su na hidima na sha kayan shaye-shaye da sauran abubuwa na jin daɗi to shi ma nan wurin su ma za su yi za su yi ce alhamdulillah alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda wa awrasana inda kisha wa awrasana al-arda natabawwa'u min jannati haisu na sha'u suna godiya ga Allah madaukin sarki wanda ya gadan mana su da wannan aljanna wanda suna zagayawa cikin ta wanda suka so kaga shi malam wanda za a yi godiya bayan wannan kenan suna godiya ga Allah da cika musu wannan alƙawari sannan kuma bayan kowa ya riga ya kai nan ka gani kana a shiga aljanna kenan sai za a shiga ni bayan kuma an zo an shiga cikin aljanna din har yanzu shi ma can za su gode ma Allah din bayan an kowa ya kama inda ya kama din za su yi godiya alhamdulillah alladhi ahallana daral maqami bi fadlihi godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ya saukar da muwa watan daga a cikin gidan da na dagwama din kaga za su yi haka kuma lokacin da suka ci abinci an kashi an shi ma za su yi addu'a da awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin shine kashi abin da su yi addu'a kenan ga ubangiji mabakin sarki to shine yake cewa kaga kenan da annan da Allah ya ce walawal hamdu wato fis samawati godiya ta tabbata ne walau alhamdu fil akhirati godiya ta tabbata ga Allah a lahira kaga kenan lalle a lahira za a yi godiya ga ubangiji madaukakin sarki a aljanna kenan kaga kenan kamar yadda shi ya faɗa kenan cewa za a yi godiya ga Allah a aljanna ibada ce amma kuma sai a yi ta a lahira kuma za a yi aure aljanna shi ma wanda su kaɗai ne wanda sun karike wanda za a yi ta a lahira to shine Allah yake cewa huwal hakimu shi Allah mai hikima ne fi fi'lihi a cikin dukkan aikin da ya aikata kuma al-khabiru shi Allah masani ne bi khalqihi da duk halitta ta gaba daya ba wani abu wanda Allah bai san da shi ba duk abin da Allah ya halitta komai karamcin abun komai girma ne to shi Allah madaukakin sarki ya san da wannan abun kuma ya san halin da yake ciki sannan kuma duk abin da zai aikata kuma ya san da shi ya da ma duk abin da za a tun kamin ma a halice shi din ya ta hutuna duk Allah ya sani din to shine a wal hakimu da hikima ne shi ya khabirun kuma masani ina jin sai da mu kwana nan sai gobe Allah ya kai mana rayuwa ba sai mu dora mana fatan da muka je dai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya ce mana Allah fahimtar da mu dai mana dukkan gyarawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkan ne wadanda muke gabatar a cikin wannan wata Allah ya karba mana Allah ya ba mu dukkan alkhairin a cikin wannan wata Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkan masu neman addu'a kan bukatun su daban-daban duka Allah ya sani na'am Okay, so an ce wata biyu Allah ta yi kula alkur'ani a sadaka, haka Allah ya karba, Allah kuma ya saka da kai Allah ya ɗauke sanya a cikin ma'auninta na lada na fatan kuma Allah ya mai mata fiye da abin da ta bayar alfarar manzo Allah sallama haka da sauran dukkanin wanda suka kawo sarkoki duka dai Allah san bukatu ko Allah biya musu bukatu daya alfarar manzo Allah sallama اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على اعدائنا واجعلهم هباء منثورا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا واجعل الصعب سهلا اللهم سهل امورنا اللهم انا نسالك من كل خير سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعليا وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين